الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan uwa barkamu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na tawjih ilmul qira'at al mutawatira wa shadha bil ulum al lughawiyyah wa shar'iyyah ta'silan wa tatbiqan wanda wannan shine zaman mu ko majalisin mu ko darasin mu na 110 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa ta da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya yawwa to eh muna cikin suratul ankabut za mu tashi ne a aya ta 38 an gane ko wajen fadar Allah subhanahu wata'ala wa adan wa samud an gane ko to wa adan wa samuda kenan uzkur adan wa samuda ko ba haka ba kenan ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ambaci adawa da samudawa ko kuma wato abin nan uzkur adan wa samuda ko yawwa ka ambaci adawa da samudawa imamu hafs rawi na asim da hamza al-kufi da yaqub al-hadrami wal-basri al-hadrami al-basri sun karanta wa samuda an gane ko yawwa musu yi abin nan musu yi masa wato tanwini ba wa samuda sai da mun to kenan ya an ce wa samuda sun ka ce wato suna ne na wato alhayi wani wuri ko kuma suna ne na ra'is shugabansu ya an ce samuda sauran kuma sun karanta wa adan wa samudan sun yi tanwini kenan sai zamanto suna ne na kabila amma dai taujihin da yake ya an ce wa samudan suna ne na yanki ko wasa mudan suna ne yankin an ce wasa muda ko zamanto suna ne na kabila ko suna ne na wani shugaba ko kakansu asayin samud daga samad ne shine wato alma'ul ƙari ruwa ɗan kaɗan kadiba cikin ƙawamis da kuma cikin at-tahrir wa tanwir da ibn ashur Allah ce to wa qad tabayyana lakum min masakinihim ya bayyana daga gare ku min masakinihim daga yankunan su gidajen su wuraren da sun kai zama an gane ko ito ga qissa atafi ta akan qissa ta annabi shu'aib wa ila madina akhahum shu'aiba an tura zuwa ga madina dan uwan su annabi shu'aib sannan sai kuma wa adam wa samud kuma an tura akwai ambaci adawa da samudawa wanda adawa su ne mutanen annabi hud ko wa ila adin akhahum huda su ko samuda mutanen annabi salih wa ila samud akhahum salih to aka zo zuwa ga fir'auna wa qarun wa fir'auna wa haman sannan duk aka faɗi yadda Allah ya kace kace da su to a aya ta 41 ta 42 sai an ka yi taujihi na ƙira'at akwai taujihi na ƙira'at amma dole sai mun koma aya ta 41 Allah ce matsalul ladina takhadhu min dunillahi awliya misalin waɗanda sun karki waɗansu waliyai majibin talamari waɗanda ba Allah ba misalin kenan shirka da masu yin shirka kamar salil an kabuti takhadhat baita kamar an kabuti na gizo gizo wadda ta riki gida an gane ko wa inna auhanal buyuti Allah ce mafi yana daga cikin mafi raunin gidaje ko mafi raunin gidaje labaitul ankabuti tabbat shine la lamun kidan ta zo litta'kidi da baitul ankabut gidan gizo gizo law kanu ya'lamuna da suna da sani an gane ko yawwa da sun sani lokacin da kiyama za su tsayi su gane shirka su hasara ce kawai sun kai waɗansu masu fitar da ijazi a ƙarshen ayoyi sun ce raunin gidan gizo gizo kamar abu ne wanda ana ganin shi tunda sai ka biyo ka wuce da shi ma baka sani wasu suka ce a'a banda wannan kuma akwai wani rauni shine rauni ma'anawi gidan gizo gizo da mata da miji idan sun ka girma idan abin nan idan ta ɗauki ciki matar tana kashe miji in bai gude bar gidan ba ita ko 'ya'yan in ta haye su in sun ka girma suna kashe ta in bata bar gidan ba kaga tarwataccen gida na an gane ko sun ka kara da cewa ma da Allah ce ittakhadat baitan sun kawo shi da ta'u sun ka ce saboda a gidan gizu-gizu mace ce ke yin shi ba namiji ba mana saka nan da muka ga ana yi mace ce ke yin ta to wallahu ta'ala a'lam Allah ce to inna Allah ya'lamu haƙiƙa Allah ya sani ma ya da'una min dunihi abinda suke kira kuma bayan Allah min shay'in kina ma ya da'una min dunihi wato min shay'in na wani abu duk abinda suke kira wanda ba Allah ba Allah ya san da shi an gane ko yawwa kenan ya alamu ma ya da'una shay'an min dunihi Allah ya san abinda suke kira inna Allah ya alamu ma ya du'una alkina alladhi yad'unahu min dunihi min shay'in Allah ya sa abin suke kira Allah wanda suke kira wanda ba shi ba yad'una ita ce qira'a ta Asim al-Kufi da Abu Amr ibn al-Ala al-Basri da Yaqub al-Basri sun zammi al-Basri yani sauran qurra sun karanta inna Allah ya'lamu ma tad'una Allah ya sa abin da kuke kira ku mushrikai kenan na zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama ko kuma kowane annabi ya ga mutanen shi haka min dunihi min shay'in na abin da kuke kira wanda ba Allah ba وهو العزيز الحكيم الله شيني العزيز مبوعي daga azza ya azzu ko azza ya izzu ko azza ya uzzu alhakim Allah shine gwani idan muka duba cikin tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an sun kace akwai qira'a ma yad'una akwai qira'a ma tad'una kamar da mun kai bayani to ita qira'a da ta karanta ma yad'una min dunihi min shay'in qira'a ta asim da abu amur ibn al'ala al-basri da yaqub al-hadrami al-basri an yi mata taujihi da siyaki domin abin da ya gabace ta shine laukanu ya alamuna kaga ba ana da mayanin waɗanda ba sanani ba a ce laukuntum ta alamuna ba sannan kuma an kama mata hujja da asiyaki allahiq da Allah ce wa tilka al-amsalu nadribuha lin-nasi wa ma yaqiluha illa al-alimuna bai ce wa tilka al-amsalu nadribuha lakum ba kaga sai nuna kenan an yi taujihin ta bisiyaki السابق واللاحق an gane ko to da Allah ce wa tilkal amsalu radhibuha lin nas muna buga misalai ga mutane a cikin suratul hashr ce wa tilkal amsalu radhibuha lin nas la'allahum yatafakkarun wa ma yaqiluha illa al alimun ba kowa yake fahimtar misallan nan ba sai masana mun gane ko yawa anan akwai wani abu duk da yake babu tawjihul qira'at anan kana iya duba cikin al qira'at wa atharuha fi tafsir wal ahkam a safa ta 879 don kaga bayanin taujihin wannan kira'a shi ba ƙari almuhim shine cewa buga misali ya zo cikin alkur'ani kuma me yasa Allah yake buga misali Allah ya hudi wa tilkal amsal wa dhibu halin nasi la'allahum yatafakkaruna kuma Allah ya hudi matsayin mutane game da misalin da yake bugawa inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا an gane ko kuma shi misalin na cikin Qur'ani yana da nau'uka daban-daban tunda akwai misalai da Allah ya buga daban-daban kowane misali in ka ɗauko shi da abin da ya kumsa nan fa'idodi to bincike ne mai yawa da misalai da cikin Qur'ani suna da yawa malam misbahu suna da yawa in ka ɗauko tun daga bakar inda Allah ya fara faɗin misalai misalai haka kawo nasi misalin da ka taruwa da darussan da akwai yawa gare su kadiba wani malami ina ganin in ban manta ba ibnul qayyim ne yayi littafi amsalul qur'an kenan sai kai maudu'i amsalul qur'an ta'asilan wa tatbiqan ya ka tattaru ni dai na faɗa maka nayi gaba aya ta gaba yani al amsal ta'rifuha anwa'uha an gane ko maratibuha eh sai mi asbabuha ko kuma banda shi fawaiduha eh wai wai wai a shekara tuna da yawa to aya ta gaba da zamu duka cikin tawjihul qira'at an gane ku shine inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ƙalu ko? kafirai sun ce laula unzila alaihi ayatun min rabbi bil jam'i me yasa ba a saukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayoyi daga ubangijinsa ba wannan ita ce qira'a ta jamhur an gane ko sai dai imamu shu'ba wanda yake rawi ne na asim al-kufi da kuma ibn kasir al-makki al-qari al-muqri ba wancan ibn kasir al-mufassir ba an gane ko da kuma hamza da kisa'i da khalaf wadanda kufiyuna ne qurra ne kuma sun karanta wa qalu laula unzila alaihi ayatun min rabbi kafirai sun ce me yasa ba su kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aya ba can kuma ayatun a qira'atu jumhur ayoyi ko mu dauki cewa aya nan lokacin suke magana ko mu dauki cewa aya kamar aya guda a lokacin da suke magana a kawo wata aya ayatun kuma ya zamanto ayoyi daban-daban tun da lokaci daban-daban sun yi ta tambaya ko ko ya zamanto ayatun nan littaktiri ma'ana nau'in ayoyi suke nufi sai zamanto da wagga kira'a ta mufrad da wadda ta zo da jam'i dun ma'anar su guda almuhimmu dai suna cewa me yasa ba a saukar mishi da aya ba ba ayoyi na Allah bai saukarwa ba a irin ayoyin da suka so ba a saukarwa in sun ce wato ibnu ashur ke cewa kafirai suke cewa a sabkar da ayoyi a canza qur'ani an gane ko in ma an canza ayoyin qur'ani an ka kawo wasu in dai za su sabka da yaƙi da abin da suke akan shi na shirka bayan raza su yi ba kamar abin da suka nuhi shine a kawo ayoyi wanda sun ka dace da sauran su kenan Allah ba ya koma yaron su tunda in Allah ya koma sai ya kawo abin da suka so kenan Allah ma bai isa ba kenan ko kuma Allah ya kawo ayoyi an ka ayoyin kuma Allah ce ba imani da su ba misali ayoyi kauniya sun nemi wata ya tsage kuma wata ya tsage amma ba su yi imani ba iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar wa in yaru ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir Allah ce to qul innamal ayatu indallahi kace musu ayoyi suna wajen Allah ba wajina suke ba hasr ne hakiki dan babu wanda adda aya in ba Allah ba yace wa innama ana nadhirun mubin ni ba kun bane illa mai gaggadi bayyananni nan kuma hasr ne idafi dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sifa ta nazara ɗaya gare shi ba mai gargadi ne kuma yana da wasu tufofi annabi ne ya ayyuhan nabiyyu ko ba ka bane inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan wa munira to sai Allah ya musu raddi awalam yakfihim bai ishe su ba asali shi awalam yakfihim ne an ka shafe ya'un harfu harfin illa domin fi'ili ne majzumun bi hasfi harfin illati lam ta gabace shi Allah ce bai ishe su ba anna anzalna alaykal kitaba yutla alaihim cewa mu mun saukar musu mun saukar maka da littafi wanda ake karanta musu qur'ani bai ishe su aya ba inna fi zalika a cikin wancan a ce shi alqur'ani kenan la rahmatan akwai rahama wa dhikra akwai wa'azi amma li qaumin yu'minuna ha ga mutane masu imani to wannan shine baki abinda akwai wanda zamu karawa sai dai bari mu faɗi wata ƙa'ida ta haɗa ƙulka fa billahi baini wa bainakum shahida ko ba karan bane yawwa idan muka duba ita an kabuta ita ita adda ƙulka fa billahi baini wa bainakum shahida sauran wuraren da irin wannan yazo ƙulka fa billahi shahidan baini wa bainakum kenan shahidan ya gabata cikin suratu al-isra da kuma cikin suratu ar-ra'd aya ta gaba wadda akwai taujihul qira'at a cikin ta ita ce wato aya ta 55 a cikin suratul ankabut amma dole sai mun dan koma baya aya ta 50 da wato uku Allah ce to wa yasta'jilunaka bil azabi suna neman ka gaugauta musu da azaba muna ji ko walaula ajalin musamman Allah ce in ba dan da ajali ba wanda an ka sanya ma suna ma'ana wanda an ka yanki na cewa sai lokacin su yayi da adabtar da su la ja'ahumul azab da azaba ta zo musu don babu waya Allah sun kai ba bari gani suna cewa a kawo azaba ka gaba a kawo azaba ka ce inda annabi na da an kawo azaba in ba haka Allah suke ba annabawa har kashe su ana yi kuma Allah ya kyare saboda lokacin bai yi ba na kama su ko ba karin bane to don an kashe wani mallami lalle abin mai ciwo amma ya an kashe annabawa don an kori wani malami manzo Allah sallallahu alaihi wasallam khairu khalqillah ajma'in an kore shi daga garin shi ba ma garin wasu ba garin shi an gane ko kenan don haka waɗannan abubuwa ne suna zuwa amma dai ya in ba a tuba ba to abin bai kyau to Allah subhanahu wataala ya ce wala ya'tiyannahum baghtatan lalle tabbas azaba za ta zo musu a girshe kwatsam ba da to ba tsammani wa hum la yash'urun su bustani ba an gane ko yawwa wannan masdarun ne munakkarun wa masdarun munakkarun halun yaqa inji ibnu malik ka baghtatan zaidun tala masdar yana idan kuwa nakira kuma idan mutum matsayin hali mubagati na kenan za a zo musu da azaba suna cikin halin da musu shirya ba an gane ko to cikin suratul hajji akwai irin aya mai kama da wannan sai dai ita babu wawun yasta'jilunaka bil azabi ko abin nan a akwai wawun wa yasta'jilunaka bil azabi walan yukhlifa Allahu wa'ada an gane ko kinan bambancin can walan yukhlifa Allah wa'ada nan ku wa yastajidu bil azabi wa laula ajalun musamman la ja'ahumul azab an gane ko to nan kuma sai an ka kara yastajidu bil azabi kinan aya ta biyu ita ce ba ta da ya'un wawun a cikin suratul ankabut suna neman ka gaggawo ta azaba wa inna jahannama la muhitatun bil kafirina jahannama kuma za ta kewaye kafiri in suke gaggawa wannan ayoyi ne na tasliya ake kiransu ayatu tasliya lallashin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana iya kai dirasa al-mawdu'iyya malam misbah uslub at-tasliya fil qur'an al-karim uslubi na lallashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da masu imani cikin qur'ani da asalibikin da yanzu Allah ce yawma yakhshahum al-azabu min fawqihim ranar da azaba za ta ruho musu ta saman su wa min tahtihim da wa min tahti arjulihim da karkashin kafafuwan su wa yaqulu zuqu ma kuntum ta'maluna Allah zai ce ku dan dani abinda kun kasance kuna aikatawa an gane ko wa yaqulu dhuqu ma kuntum ta'malu kadiba cin alqira'atu wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam safha ta 879 imam nafi' al-madani da asim da hamza da kisa'i da khalaf wadanda kufiyuna ne guda hudu sun karanta wa yaqulu Allah zai ce sauran kuma sun karanta wa naqulu dhuqu ma kuntum ta'maluna za mu ce an gane ko yawwa to idan muka tuba wa ya ƙulu usulubi ne na mi na alghaiba wa ya ƙulu Allah zai ce wa na ƙulu za mu ce usulubul khitabi ne kuma annunu litta'zim tana nuna girmamawa ga Allah subhanahu wata'ala in mun karanta wa na ƙulu za mu ce kun gane ko to au kenan wa ya ƙulu Allah zai ce musu wa na ƙulu za mu ce musu bi usulubul khitab dan Allah ba tsoron shi yake ba tsoron shi yake ba in ma yayi usulubul abin nan khitab ya ibadiyal ladina amanu an gane ko ya ku bayina da kuka yi imani ya ibadiyal ladina amanu an gane ko imam asim da imam abin nan imam asim al-kufi da imam nafi' al-madani da imam abu ja'far al-madani sun zan almadaniyani da ibnu kasir almakki da ibnu amir ad-dimashqi sun karanta ya ibadi alladhina amanu sun yi ma ya'un fatha sauran sun karanta ya ibadi alladhina amanu wannan ba matsala bace saboda yi ma ya'un fatha ko ko barin ta sukuni bai canza ma'ana ya ibadi alladhina amanu ya ku bayina wadanda kun kai imani dan kowa bawan Allah ne amma wadanda sun kai imani daban Allah ce inna ardi wasi'atun lalle kasata wasi'atun mai yalwaci an gane ko yawwa imamu ibnu amir ya karanta inna ardiya wasi'atun dama wannan bai canza ma'ana mun faɗi wannan ƙasa ta mai yalwa ce fa iya ya fa'budun Allah ce ni kadai ku bauta mini fa'budun an gane ko imamu yaqub ya karanta fa'buduni ya tabbatar da yawo ku bauta mini sauran sun karanta fa'budun amma nunun kasra ne gare ta saboda alamar an shafe yawo an gane ko wannan yana nuna maka in kan matso wani wuri ka gaba ka iya bauta ma Allah kai ni malamin zuwa ku kai ni kai ni jira mana in ka gaba ka iya bauta ma Allah da kai da iyalinka in kana da iyali sai ku saka in kuma kai kadai na kaga magana ta kare ga annabawa sun yi hijira to yanzu kuma dibo musulmi kasar ka kana iya bauta ma Allah amma sai ka je kasar turawa inda baka iya bauta ma Allah kuma ka je can ka son karan haka ce wai zaka auri kirista a can wai ahlul kitabi ana auren su ana auren su inda musulunci shi da ƙarfi ko ko inda su suke da ƙarfi ka aure mace ta mai da matsiya ka helai ta ce dukan sai sun zan kiristoci ka ƙara yawan ƙarna ga musulmi suna buƙatar ƙari kuma ka ce wai wani mallami na yawan fatawa da kai da mallamin da yawan fatawa da za ku haɗu gaban Allah to Allah ya kyauta Allah ce kullu nafsin za'iqatul maut kaji ayar da mutane ba su su in mutum na jin daɗin duniya bai san wanda aya Allah rabu billahi ladhi kuma irin ta uku akwai cikin Qur'ani uku malam bai sababu uku ta farko tana cikin sura Ali Imran kullu nafsin in mun faro da sama kenan kullu nafsin za'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz wa ma al-hayatud dunya illa mata'ul ghurur aya ta biyu tana cikin suratul anbiya كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون تأككم من كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون an gane ko yawwa to ko wace ne za ta ɗanɗane mutuwa za'iqatul maut asalin za'iqa zawiqa ne daga zaqa yazuquni zawaqa yazuquni sai an ka maida wawan ta koma alhamza za ta ɗanɗane mutuwa summa ilaina turja'una Allah ya ce sannan kuma ilaina gare mu mu kadai cikin sa ya kaddama ilaina turja'una za ku dawo an gane ko yawwa imam shu'ba wanda yake rawi ne na wato asim al-kufi ya karanta summa ilaina yurja'una gare mu ne za a maido su bi usulubil ghaiba kenan summa ilaina turja'una an gane ko gare mu za a maido turja'una za gare mu ne za a maido za ku dawo ne gare mu an gane ko sannan imamu yaqub ya karanta summa ilaina tarji'una gare mu ne za ku dawo to malaman da suke tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an sun kace waɗannan kira'o'in ita qira'a da an kace wa qalu la unzila alayhi ayatun min rabbih mun yi bayanin wannan qira'a ta ibnu kasir da hamza da kisa'i da khalaf da shu'ba sun karanta ayatun sauran kuma sun karanta ayatun to ita qira'a wato wadda ta zo aya bil ifrad sun kace akwai wurin da an ka zo da ayatun mufrad kuma duk qurra sun karanta da shi wa qalu laula nuzila alayhi ayatun min rabbih ko ba karan bane yawwa a cikin suratul an'am qul inna allaha qadirun ala an yunzila ayatan an gane ko ko kuma inda Allah ya ce sun kace falyatina bi ayatin kama ursila al-awwaluna a cikin suratu abin nan ita ko kira'ar ta zo da jam'i ita ma an hankalta ma qul innamal ayatu indallahi ita an yi taujihin ta da siyakin ayat tunda an ce qul innamal ayatu indallah ko ba ka dan bane shi ko wa yaqulu zuqu ma kuntum ta'maluna da wa naqulu da mun ka karanta imamu nafi' al-madani da al-kufiyuna asim da hamza da kisa'i da khalaf sun karanta wa yaqulu sauran sun karanta wa naqulu to ita qira'a ta wa yaqulu ina fata an fahimce ni ita ƙira'a wa ya an kafa mata ya ƙulu ta dullu alal ifrad tana nuna kina an kawo zamirin ifrad kama inda Allah ce ƙul kafa billahi baini wa bainakum shahida kaga kafa billahi na Allah an san abu da wanda yake Allah ne guda ne ko baini wa bainakum shahidan ba nan guda ne kaga wa ƙulu sai zaman to ifradi ne والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله كما كان بيتي أولئك هم الخاسرون بالله كاغا إفرادي يتقو قراءة بالنون أن يتتوجيه أو لم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم أن شما جمعي كما دوات أن سنغ باتا كما كان بني تو يتقو قراءة قراءة كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون كما كان بني يوا sai sun kace ثم إلينا ترجعون abin nan idan muka dubi ƙira'a ta shu'uba yurja'una bil ghaibi an gane ko imamu yaqub ترجعون بالخطاب ترجعون سيدشي ترجعون ذا أميدوك دي بأسلوب الخطاب ذا أميدوك قريم يرجعونكم ذا أميدوس to idan mun ka ɗauki ƙira'a ta shu'ba da yace yurja'una an kawo ta bi uslubil ghaib fa inna ma qablaha ghaibun kullu nafsin dha'iqatul maut yawa shi kullu nafsin kaga labari ne ake bayarwa kamar na abin da babu shi nan kowace ne za ta dandana mutuwa summa ilaina shi ko qira'a kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'una an yi mata ko tarja'una ta abin nan yaqub sai dai tarja'una nan an yi isnadin fi'ili zuwa ga fa'ili cewa za ku dawo turja'una za a maido ku an yi intiqali sun ka ce akwai tamkatta a cikin alqur'ani wadda an ka tashi intiqila fiha min al-ghaib as-sabiq laha ila al-khitab wa nadhiru dhalika al-intiqal alhamdulillahi rabbil alamin ko kaga alhamdulillahi rabbil alamin labari ake bayarwa ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin sai an ka ce iyyaka na'budu Allah kai kadai muke bauta maka yanzu an koma khitabi ba sani ko mun fahimta ba yawwa kina cikin Qur'ani akwai irin wannan ana magana da wanda yake yana baya nan sai kuma ana magana da wanda yake yana nan wasu malamai sun ce a'a ana mata taujihi bima bi muwafaqati siyaqi ta dace da siyaqi li anna qablaha khitabun ai akwai khitab gabanin ta ya ibadiyallazina amanu ya ku bayi na wanda kun kai imani kaga da Allah na kiran bayi to kuma summa ilina turja'una an gane ko? Bawo, haka malamai sun kaci, wallahu ta'ala alam. Kadiba cikin alƙira'at wa asaru hafi tafsiri wal ahkam sufa ta 880, wallahu ta'ala alam. Aya wadda za mu ɗauka ta ƙarshe cikin taujihul ƙira'at ita ce wato aya ta 66, amma ba za mu iya abin nan nata ba. توجيهن تبدو لسي من كوما آية 65 إن الله تي فإذا ركبوا في الفلك إذن كافرين سوك هاو في الفلك تيكو سوك هاو رواه كنا معنا سوك هاو جرجر رواه سوك شغا تيكو to rakibu bai ce wa rakibna ba ba aka mata ba amma ko ai ba mata ba maza ɗaya ga hawan teku ba har da mata ko eh Allah ce to da'awu Allah sai su kire Allah mukhlisina lahu ad-din suna tsarkake addini zuwa ga Allah kaga sun bar shirka falamma najjahum ila albarri idan Allah ya tsiratar da su zuwa ga tudu kenan zuwa ga ƙasa inji malaman zauri sun kace tudu kenan inda babu ruwa ba inda babu ruwa idza hum yushriku da siga suna shirka bai ce wa hunna wa idza hunna yushrikna ba an gane ku li taglibi janibi dhukuri ala janibi sai Allah ya ce to li yakfuru bima atainahum sun yi haka don su kafirce ba abinda mun ka ba su na ni'ima an gane ko wali ya tamatta'u kuma don su ji dan daɗin jin daɗi ɗan kaɗan shi yasa suka wannan ta'addanci ba sani ko mun fahimta ba imam qalun wanda rawi ne na nafi' al-madani da ibn kasir al-makki da hamza da kisa'i da khalaf sun karanta wal yatamatta'u sun yi malamun sukuni wal yatamatta'u malam misbahu sauran sun karanta wal yatamatta'u to nan yadda malamai sun kai taujihi sai sun kace dama lamun din lamun ya kamata a yi mata kasra ne sai an kai mata sukuni wasu laraba haka suke yi lamun ta'lil sai su yi mata sukuni ban sani ko mun fahimta ba yawwa tunda an ce li yakfuru kaga kamata a ce wali yatamatta'u don su kafirce don su yi dadi dan jin dadi dan kadan mata'ul gurur ko ba kadan bane ko mata'un qalil inji Allah dan kadan na kuma mai yudi ba mai yawa ba kuma dan kadan na kuma mai yudi kuma bai tare da ba daɗi na zalla ba shi daɗin duniya kamar limus babu inda yake da matsala tare da tashi hankali shi a'a babu ma wani hiyawa ko da yaushe abinda ajin daɗin duniya mulki ko sai mi arziki kuɗi tau sai mi mata to sai mi kuma ilimi kuma garin bane ilimin duniya da ilimi na addini ko ba su ne ba dai sai ‘ya'ya ko sai abin noma su abin noma rushe na cikin arziki to cikin neman waɗanda malamin su babu bila'in da ɗan adam bai haɗuwa da shi duk bila'in duniya kana iya haɗuwa da shi wajen neman mulki ko ka rasa ranka ko ka rasa imaninka in baka yi anniya ba ko ko a ci mutuncin ka aikace kace da kai wajen neman mulki da wajen neman kuɗi da wajen neman mace da wajen neman dukiya da wajen neman ilimi to in ilimin addini ya don an ci mutuncin ka ba komi in dai don Allah kaka sakamakon ka na wajen Allah in ilimin boko na ana iya duk sharrin duniya ba hauka ta ka ana iya yi an ga kana samun first first class ko ba haka ba ya kace mai to in kana nema fa to in ka samu ko ba a barin ka ai ta neman ka ko a kashe ka ko a ci mutuncinka ko a zage ka duk in kana neman waɗanka ko ka same su sai an yi maka haka mai mulki so da dama ake masa juyi mulki ko a kashe shi ko a sa mai guba haka da ni kuma karan bari in ka samu kuɗi yanzu na da matan ka da ɗiyanka a ce to ya kamata a kauda ka a raba gado in kana da ilimi na boko a san yadda za a yi a kashe ka a huta in kana da ilimin addini a ce wancan ya ya dame mutane in kana faɗin gaskiya yan siyasa ba su tonka in ba waɗanda ga son addini ba haka masu mulki ba su tonka haka mallamai waɗanda ba su tonka gaskiya ko masu hasada waɗanda su ganin kayan musu kintin kau su masu ce a ƙari da kai malamin su bahu to haɗa mai inda zaman daɗin duniya yake shi kaɗai akwai daɗi zalla babu abu shi in mace kaka so wajen neman ta aita bala'i ƙarshen ta kasa jarin kasu gaba da shi in baka yi ba in ka yi sa'a na ɗan kaɗan na kasa ka kauce ma halaka tun da nisa in kuma ka aure ta su sai da su za ta kashe ki auren ko ta kashe ka ta taho su aure ta to bal da zuwa faɗa mai da daɗi shike in to mai daɗi kaka ci yanzu na haifar zo maka olsa da zahi ka sai ka halaka in mace ta an kawo ta sadda ma haifar cin gida ƙarshen ta in muka ɗiya mata baka da imanin ka ka sai ka yi shirka wajen ka aure ta kuma baka same ta ba ka kashe kuɗin ka yi shirka kuma ta arme wani in baka tuba ba kuma ka mutu kana kahiri ka kai wata wuce hannama halaka ta yi yawa to kamar ba zuwa ina da daɗin gashi babu daɗin duniya wanda abu bai tare da halaka babu shi ya halaka an nisan ɗani ya ko to baka jace ma'agana an nima da yawa ai sai kawar da ma'agana an nima da yawa kai sai Allah shi mana mai kyau an gane ko to fa saufa ya'lamuna Allah ce da sannu za su sani don haka wannan al'ada ce ta kafirai da suke ma Allah shi yasa in ka ga mutum na cikin sauki ya guje ka in ya ciwo ya shi zo maka ga kai mamaki haka na Allah ma haka suka yi mishi ba idan raki bi fulfulki da Allah bu kulisi da lahu dina in sun ga ya ga Allah suka komowa shi yasa da kaga danka ko matakka ka gane ko sun waiwayo ka musto matsalata wallahi in yaro ya cito ya koshi mallam misbahu ya ji ciki ne dan dan to in ya ta gida da sai an gare shi da yunwa ta bugai ko ya raka na hawa wadanga masu yin gidan kara da masu yin gidan kasa in ya ja sanwa da sahi ya ci cika tuwo in ya tsayi to sai lokacin da an ka tabbatar da rana ta yunwa ta buge su sai ka gidajen da an ka an rushe su da an yi gudun tuwo aka bada ka gane ko amma mutumin da ya mallaki hankalin shi abokinka ne mutum ne bai dace a ce ba sai yana cikin matsala zai nemi ka in kaga mutum bai neman ka sai cikin matsala to kana iya taimaka mai in kana da hali amma kakka yarda shi tun ba na adam bane idan ana son shi hallaka ka a bashi wani abin duniya shi na yadda kuma mushrikai na wancan zamani malamai suke cewa sun yi musulmin yanzu masu yin shirka hankali saboda su mushrikai in sun shiga cikin matsala sai su zo ma Allah in sun kai cikin matsala sai su koma zuwa shirka su kuma mutanen mu yanzu in suna ba su cikin matsala sai su tsaya ma Allah in bala'i yanzu sai su koma suna kiran wani abun da ba Allah ba batan ware-ware kina in ji abin nan kariba cikin alqira'at wa atharu hafi tafsiri wal ahkam wa aya safha ta 919 eh wallahu ta'ala alam to yanzu kuma yan uwa sai mu shiga cikin suratu abin nan suratul ar-rum an gane ko tawjihul qira'at zai fara ne a aya ta 11 a safa ta ɗari hudu da biyar Allah ce Allahu ya bda'ul khalqa Allah shine ke kagar halitta sun mai iduhu sannan ya sake maido wannan halitta alkhalqa nan ana nufin almakhluqat aljinsiya ce ba wai halitta guda ba malamin subahu to tunda sun yadda Allah shi halitta sai sa Allah ce sun mai idu don ko musu yadda Allah zai maido to tunda sun yadda shi yayi ta kiran ko Allah zai maido ta summa ilaihi turja'una ga Allah ne za a maida ku an gane ko imamu abu amr ibn al-ala da imamu shu'ba sun karanta shuba rawi ne na asim al-kufi sun ilaihi yurja'una ga Allah ne za a maido su za a maida su yurja'una za a maida su wato usulubul ghaibi ne an gane ko yawwa to shi kuma imamu rauh wanda rawi ne na yaqub al-hadrami al-basri an gane ko ya karanta summa ilaihi yarji'una ga Allah ne za su koma shi kuma imamu ruwais wanda shi ma rawi ne na yaqub al-hadrami sun saboda sun bambanta da ba an ka rarraba su da duk daidai sun karanta kawai yaqub ɗin za a ce sai an ka ce summa ya karanta summa ilaihi tarji'una ga Allah ne za ku koma sauran ƙura sun karanta summa ilaihi turja'una kinan abin da ya kamata mu gani da yurja'una da turja'una dukkan su suna nuna za a maida ku ne zuwa ga Allah sai dai guda bi uslubul khitab na yurja'una na turja'una yurja'una bi uslubil ghaiba shi ko da tarja'una da yarja'una duka fi'ili ne sulasi amma guda yana nuna kinan an yi istidalin fi'ilin zuwa ga mutane sai dai wato yarja'una kamar yadda rauhi ya karanta za su kuma ma Allah tarji'una za ku kuma ma Allah an gani ko yawwa kamar yadda ruwaisi ya karanta idan muka duba cikin tawjih al-qira'at al-ashr bil qur'an da suka kawo wannan suka ce to qira'at da ta karanta bil ghaibi kenan yurja'una ko an yi mata tawjihi da siyaqi siyaqi ma qablaha siyaqu sabiq kenan inda an ka ce Allahu yabda'ul khalqa Allah yake kagar halitta kagar nan uslubi ne nami na al-ghaib eh tunda ba a ce Allahu yabda'u khalqakum ba ita ko qira'a da ta karanta turja'una ita ma an hankalta masa yaki haythu in tuqila min al-ghaibati ila al-khitab kaga an tashi ne daga ghaiba yabda'ul khalqa abinda bayana ake magana da shi to an ka ce summa ilaihi turja'una za a maido ku kamar yadda cikin fatiha an ka ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin kaga an ka ce alhamdulillahi rabbil alamin uslubul ghaib ne godiya ta tabbata ga Allah ba a ce alhamdulaka ba arrahmanir rahim maliki yawmiddin sai an ka ce iyyaka kaga an ka tashi min al-ghaibi ila al-khitab nan ma haka na an ka tashi mun gane ko yawwa to aya ta gaba wadda za mu tashi a cikin taujihul qira'at cikin suratul rum ita ce aya ta goma sha tara mun gane ko yawwa inda Allah subhanahu wa ta'ala ce yukhrijul hayya min al-mayyit Allah ne yake fitar da mai rai daga matacce ko ka ce kafiri an gane ko yake fitar da al-hayya mai rai min lamai daga matacce kina Allah yake fitar da musulmi daga kafiri wa yukhrijul mayyita min alhayy yake fitar da almayyita matacce min alhayy daga mai rai kinan ya fitar da kafiri daga jikin daga musulmi mun gane ko to sannan kuma ko kuka ce Allah ne yake fitar da alhayya mai rai min almayyita daga matacce kinan Allah ya fitar da wato dan kaza cikin kwai ko abin da yake yin kwai duka yana shiga ciki wa yukhrijul mayyita min al-hayy kuma yake fitar da matacce daga cikin mai rai ya fitar da kwai daga cikin kaza misali wa yuhyi al-ardha ba'da mautiha Allah yake fitar yake rayar da kasa bayan ta mutu an gare ko min ba'da mautiha cikin Qur'ani guda na cikin suratul ankabut duk sauran ba'da mautiha ne malam misbahu Allah ce to wa kadhalika tukhrajun kama haka ne za ku fito tukhrajuna malam misbahu za a fitar da ku idan muka duba imam ibn kafir al-makki da imam abu amr ibn al'ala al-basri da imam ibn amir al-dimashqi da imam shu'ba rawi na asim al-kufi sun karanta yukhrijul hayya min al-maiti wa yukhrijul maita min al-hayy bitakhfif ina fata an fahimce ni to kenan nan sai da mun to duka ma'anar su daya ban sani ko mun fahimta ba da maiti da mayit duk sai da mutu ba su ɗaya a nan to waka zalika tukhrajuna haka ne za a fitar da ku tukhrajuna za a fitar da ku imamu abdullahi ibn zakwan wanda rawi ne na ibn amir ad-dimashqi abdullahi ibn amir shi ko abdullahi ibn zakwan a sunan shi rawi bi khulufin anhu an ce bi khulufin anhu yana da fuska guda biyu an gane ko waɗanda da hamza da kisa'i da khalaf da abdullahi bin zakwana ɗaya daga cikin huskokin shi wa kadhalika takhrujuna kama haka ne za ku fito an yi isnadin fi'ilin lil fa'il wa kadhalika tukhrajuna kuma haka ne za a fitar da ku domin idan an ka fitar da ku za ku fito shikenan ban sai ko mun fahimta ba to ko ce qira'a tana da abinda yake mata shaida don kaji ya ce min ayati an taqumu as-sama'u wal ardu bi amri thumma idza da'akum da'atun min al-ardi idza antum takhrujun gashi sai kun fito kawo to sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wa min ayatihi bari mu karanta waɗannan ayoyin saboda jeri suke akwai abin nan abin ɗauka a cikinsu wa min ayatihi na daga cikin ayoyin Allah an khalaqakum min turabin ya halicce ku daga ƙasa kidan ya halicce asalin ku daga ƙasa ake nufi khalaqa asalakum min turab thumma idza antum basharun tamtashirun sai ga ku mutane kuna yaduwa wa min ayatihi yana daga cikin dalilin da ke nuna akwai Allah an khalaqalakum min anfusikum azwajan Allah ya halitta muku min anfusikum malam misbahu min an min anfusikum azwajan to sina wadansu malamai sun kace to ana cewa mutun ya ya aure aljana malam misbahu idan mutun na da kuɗi bai da mata sai a ce aljana ta gare tana kawo mai kuɗi to sai malamai sun kace to mu dai ba mu taɓa ganin armen mutun da aljani ba amma dai ko da wai an yi shi Allah ya ce min anfusikum matan ku zumunto daga kawunan don haka armen shaka da armen kariya ya ka tambaye ka idan haya da ta haramta sai ka ce Allah ce mina an fushi ku saboda turawa maciya ta nan ya an ka tambaye ka ya halatta armen shaka sai ka ce Allah ce mina an fushi ku ko ko aljana a alƙur'anin ci amma to min an fushi kuma azuwajen daga kawunan ku Allah halitta muku mata litaskunu ilaiha don ku samu natsuwa kaga duk mutum da zaka aura in dai babu natsuwa to auren ta bai da wani unhwani wata ba kyawu da abba ta da bila in tana yawa sai ga in kyawun nan sun ba gari ga ta da kyawu amma cajin ta yayi yawa malami su babu sannan ko bila in ta yayi yawa sai ka iske babu shawa tsakankanin karkare ita ko mi kyawun mace in tana da fitina sai ka iske karshe ba ta burgewa Allah kai mu tsari وجعل بينكم مودة ورحمة سي الله يسجل مودة قولا ورحمة da rahama tsakankaninku malamai sun ce mawadda soyayya da ita aka farawa karshe sai a kuma zuwa ga rahama saboda ƴaƴa za su zo kyawun ya bace soyayya sai ta ragu ko ka bari sai a kuma ana kallon ƴaƴan ko kuma zaman to a duk wanda kake so ai kana jin tausayin shi ko ba ka bari eh inna fi dalika la ayatin liqaumin yatafakkaruna Allah ce akwai ayoyi ga masu tunani ba amma wa min ayatihi yana cikin dalilin da ke nuna akwai Allah kuma Allah shi kaɗai cancanta a bauta mishi akan cancanta halqus samawati wal ardi halitta samai da kasai wa ikhtilafu alsinatikum da sabanin halussan ku dan ba ana nufin halishan ku ba na wani dogo na wani gajere na wani na wani ja a'a na ana nufin sabanin yare saboda shi da halishan ne ake yaren to sabanin yaren nan aya ce ta Allah an gane ko yin kabilu daban-daban aya ce ta Allah suke nuna akwai Allah ba abubuwa ne waɗanda ya kamata a yi alfahari da su ko a yaƙi wasu ko a kashe wasu saboda su ba ɗan kabila ka bane ko ko ba ƴan yaren ka bane a'a shina nuna maka Allah da irada shina yi wannan yace ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu sannan kuma shi yare abu ne da isar da sakon Allah a amfana da shi wajen mi wajen yada alkhairi ba wajen yada sharri ba wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi liyubayyana lahum amma in an ka bar abinda Allah ya halicci mutane don kabilu don su san juna an ka bar yare don saboda ai amfani da shi wajen karantar da al'umma da da'awa an ka dauki yare a'a abuna wanda za a bambanta tsakanin mutane don a zalunci wanda ba wannan dan kabilan ba ko a zalunci wanda ba dan wannan yaren ba ko ko a kashe ba wanda bai jin wannan yaren ko ko a kashe dan wannan kabila kawai don shi dan wannan kabila to kaga an koma bauta mai yare da ni da kabila to don kuma an kama tuba halaka wa alwanikum kuma da sabanin waqtilafu alsintukum wa alwanikum sabanin launinku mutanen rasha in yanzu ba ture na ture zo kusa ga district ya koma kamar baki-baki ya koma ja su ko suna afarare saboda tsananin sanyi da ake yankin an gane ko eh wani kuma shi kudan afirka ko baki na afirka daban-daban na yanzu kaga baki yan senegal da yan gambia baki ne kirin warki yake sabarin waɗansu shi ma farin na wani ya fi na wani ko ba ka dan bane eh shi ko bakin yan kasar ethiopia shi ko ba baki bane tsaka tsakiya ne wankan tarwada duk da shi ba mu ƙara rawi bai yarda wankan tarwada ba ya ce a mutum bi na Allah ya duniya hori da baki in ka ga kai ba hori ba ne to kai baki ne in ka ga kai ba baki ba ne kai hori ne amma a ce wai akwai wankan tarwada wai chocolate wace tarwada akwai mai wanka wace chocolate ya ce kai yalla Allah ya baka kuɗi ba sun su faɗa ma gaskiya ya ce in dai kaga kai baki ya ce ma alarma ne kai bakance ni shi wai a maida shi baki kenan to inda fi zalika a cikin wannan la ayatin akwai ayoyi lil alimin an gane ko in an ce alimin jam'i da al alimu masani haka ne hafsu ya karanta sauran kuma sun karanta lil alami daga talikai an gane ko don saboda masana su kaɗai ne ga amfanuwa kuma ko masanan waɗanda suka aiki da ilimin suwa ba ko ne masani ba eh to idan mun kadibi eh tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an da suka zo wannan qira'a ta hafs lil alamin lil alamin ga masana sun ka ce qira'a ta hafs an yi mata tawjihi bin nadhiri was siyaq ya an ce an-nadhir akwai tamkarta a wani wuri as-siyaq kuma jerin ayoyi sun ka ce min jihatin nadhir fa innaha jam'u alimin tana nuna jam'i da al'alimu masani kenan to Allah ya ce wa ma ya'qiluha illa al'alimu a cikin suratu al'ankabut wa tilka al'amsalu nadribuha lin-nasi wa ma ya'qiluha illa al'alimun ko ba karan bane kaga a jam'i da al'alimu suratu al'ankabut aya ta 43 min jihati siyaqi sun kace faqad taqaddama qablaha ma yadullu ala al-ilm an samu abin da gabace to wanda yake nuna ilimi tunda Allah ya ce inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun kaga masu tunani tunani mai amfani ba kawai tunani na banza ba kuma kamar yadda Allah subhanahu wataala ce inna fi dhalika laayatin liqaumin yaqilun akwai aya ga waɗanda suke masu hankali hankali irin na shari'a ba irin wancan hankali na wayoncin amana ba da zaluntar mutane wannan ba wayo na ba wajen Allah an gane ku yawwa tawo tawo bari mu bi waɗannan ayoyi mu kai ƙarshen su sai mu tsaya ya ce wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin da ke nuna akwai Allah kuma Allah shi kaɗai cancanta abota mishi akan cancanta manamukum bil laili wan nahari baccin da kuke yi dare da rana tunda akwai bacci da aka yi da rana don hutu ko to wannan aya ce ta Allah malamin su bawo dan yana nuna dan adam ya kasa duk yayin da kake da Allah duk zabo da kake ba Allah ta yadda kake kwan kai bacci da kai bacci kuma ranka ya koma ga hannunka da ba ga hannun Allah shi to kage Allah bai so shi ba don shi ba bai duba babu aya ko akwai akwai aya adillatu ajizul insani kenan an gane ko eh don haka wallahi hattara kana taya kana saba ma Allah kana ci a taya hada ma Allah kuma kai kwana ranka ya kuma ga Allah to kaga lamari ya baci Allah shi muna mai kyau to manamukum billahi wannan hari kwanan da kuka yi dare da rana ubtiga ukum min fadlihi da neman falala da kuka yi wajen Allah an gane ko ya nuna akwai Allah tunda kana neman falala Allah mutane talakawa ne ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah Allahu al-ghaniyul hamid kowa akai talaka kake kana da bukata wajen Allah shi yasa bari ganin ka ce wai baka daga hannu ka roki Allah wallahi ko baka roƙon Allah akwai da za a yi ka dawo ba Allah ko baka nan bane tunda rashin lahiya in ya kama ka sai ka ji kato na kugi shi na wayo Allah wayo Allah kato maji karhi wanda shi na iya bugun katanga sai ka ga ɗan Allah turu mu rashin lahiya sai shi na wayo Allah wayo Allah kai ce nan yaran akwai Allah malamin su ba shi yasa duk ɗan siyasa da masu kuɗi da masu mulki da suke yi ma Allah ta'addanci yan Allah dan zare yan kuɗin nan da mulkin nan wallahi sun baka tausayi sai kaga mutumin da yake jiji da kai yana ganin ko Allah bai isa ba sai kaga mallan Yakuba yana Allah ka tabbace mu Allah ka tabbace mu Allah ka a ka yarda kai Allah na to ai hattara kaga fir'auna duk iskance shi ne ce amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila yace wa ana minal muslimina Allah ya ce al'ana yanzu kai fir'auna kai Allah ce inna fi zalika lalle cikin wannan la'ayatin akwai ayoyi li qaumin yasma'una ga mutane masu ji ji irin na karba ba wai ji kawai ba abu ya buga kunnanka wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin Allah malam misbahu yurikumul barqa Allah yana nuna muku albarka walqiya khawfan sun kace don tsoro khawfan koko mai bada tsoro wa tama'an da kuma mi malam misbahu da kwadayi sun kace khawfan tsoro ga mutumin da yake kan hanya bai cikin gari ko ko haufan an gane ko ga mutumin da an yi ruwa sun yi kusan yi musu ambaliya ko da gida shike wa tsama'an da kwaɗayi mai noma shi na jira a yi ruwa ko wa tsama'an garin da suna da bukatar ruwa ba a yi ruwa ba wa yunas dilu minas sama'i malam misbahu ibn kasir al-makki da abu amur ibn al'ala albasri da yaqub al-hadrami albasri sun karanta wa yunzilu daga anzala yunzilu inzala an gane ko yawwa shi kuma sauran ƙura sun karanta wa yunazzilu Allah yana saukarwa kana iya cewa duk ma'anar su daya wa yunzilu ko wa yunazzilu ko ya zama to wa yunzilu Allah ya saukar da ruwa lokaci daya kuma wa yunazzilu Allah yana saukar da ruwa kadan kadan wani lokaci don akwai ruwan da wani lokaci sai a yi su lokaci guda a dauki wasu kuma sai a yi su a dauke a yi su a dauke kamar ruwan marka ko ba kadan na ba ko kasashen da akwai teku wa yunazzilu minas sama'i Allah yana saukar ruwa daga sama ko wani da zulmin sama'i ma a ruwa daga sama fa yuhyi bihi al-ardh ba'da mautiha sai Allah ya rayar da kasa bayan ta mutu dama mun ce in kaji an ce min ba'da mautiha sun wuce sura ne an kabu duk sauran ba'da mautiha ne inna fi dalika Allah ya ce cikin wannan la'ayatin akwai ayoyi li qaumin ya'qiluna ga mutanen da suke hankalta an gane ko yawa ga mutanen da suke hankalta malam ismahu ya ce wa min ayati Allah ce daga cikin ayoyin da ke nuna akwai Allah kuma Allah shi kadai cancanta abota mishi akan cancanta an ta koma sama'u wal ardu bi amrihi sammai da kasai na as-sama'u ba guda akan hibijin su sama'i wal ardu da kasai bi amrihi da umurnin Allah mun gari ko eh summa idza da'akum sannan idan Allah ya kira ku bai ce da'akum wa da'akunna ba li taghlibi janibi dhukuri ala janibi al-inasi don da maza da mata duk kowa hituwa zai idza da'akum idan Allah ya kira ku da'watan min al-ardi kira daga ƙasa kinan daga ƙasa za ku taso ko da akum da'watan fil ardi a cikin ƙasa wannan kiran zai zo idza antum takhrujuna sai ga ku kuna hituwa ta ko ina to ya ce idza da akum kana ika ce idan mala'iki ya kira ku ba Allah ba an gane ko to yayin mala'iki ya kira da izinin wazi yawa Allah ce muhti'ina ila da suna gaugawa zuwa ga mai kira kuma ya ce ula'ika yunaduna min makanin ba'id bayan an tashi za a kira su daga nesa yunaduna su kafirai to almuhimmu dai in mala'iki ya kira da izinin Allah ya kira ba wata matsala ta ba dan an yi isnadin fi'ili zuwa gare shi to ga dukkan alamu lokaci ya yi muna halinsa kuma abin nan waɗannan su ne wato ayan da muka samu damar yin taujihin su amma kafin mu je mu karkare akwai wata ka'ida ta harda tana da kyawu mu dan ba ɗaliban ilimi ita tunda mu ma ɗaliban ne mu ba ƴan uwan mu ɗalibai irin ta saboda su ma su yi mi malamin su bahu ba dalla don saboda ka san sha'anin ilimi wani ga wani shi ka samu mu ma ɗalibai na in mun ka ɗauko ga malamai sai mu ba ƴan uwan mu ɗalibai don sai ko mun fahimta yawwa wannan ka'ida malamin su bahu kaga nan wa min ayatihi wa min ayatihi wa min ayatihi suna rikitarwa ko ba su rikitarwa sai ka rikici ban sani ko wani ba to sai malamai sun kace tun da guda shidda na bari a yi musu rumuzul hibzi malamin su babu ka san rumuzul hibzi da yako eh to malamin su babu Allah ya sa na tuna ayoyi ko ba kyautan tambaya ba zan baka su kyauta ruwan Allah ka rike su malamin su babu sai ka ce dibo ha ha ha mayu'a rike kana iya karanta a'a ha ha ha da ha da ha da ha ha ha ha mayu'a ha ha ha mayu'a ha ta farko wa min ayatihi an khalaqakum min turabin ha ta biyu wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum ha ta uku wa min ayatihi khalqus samawati wal ard mayu'a wa min ayatihi manamukum bil layli wan nahar yu wa min ayatihi yuhyikum al barqa khawfan wa tama'an wa min mayu'a wa min ayatihi an taquma as samawati wal ard bi amri thumma idza da'akum da'atun min adidha antum takhrujun ka rike mallamin subahu yi hona baka kyauta ruwan Allah khakaka mayu'a khakaka mayu'a khakaka mayu'a abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh